أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta alhamis 23 ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1446 mun haɗu domin ci gaba da gudanar da wannan daura tamu da muke gudanar da littattafai na aƙida wanda kamar da muka yi alkawarin insha Allah ta'ala yau za mu karanta littafin sunna ko sharh sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala al-barbahari dai shine qami'ul bid'a aw al-mubtadi'a wa shaykh al-hanabila fi waqtihi الحسن ابن علي ابن خلف أبو محمد البربهاري بarbahari nisba ce zuwa ga barbaha wanda wasu magunguna ne da ake wato yin kodarsu ake komand ɗinsu a lokacin daga indiya imam barbahari rahimahullahu ta'ala wato ainihin yana cikin manya-manyan malamai waɗanda suka yi kuce a gurin yada sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ba ta kariya da kuma musgunamawa waɗanda suke yaƙi da ita daga cikin ɓangarorin 'yan bidi'a ga baki ɗaya wanda ainihin imamul barbahari rahimahullahu ta'ala yana cikin almajiran ɗalibansu al'imamu ahmad rahmatullahi ta'ala alaihim wanda ya wato ainihin yi karatu a hannun al'imam abubakar almarwazi wanda yake ɗalibi ne na al'imam ahmad da shi almarwazi ya rasu 275 sannan ya yi karatu a hannun sahal bin abdullahi tustari wannan zahidin shahararri wanda ya rasu 283 kuma manya-manyan fitattun malamai waɗanda suke suma kuma ulbida sun yi karatu a hannun shi kamar ibn bakka inda muka karanta ibana shi a ainihin satuttuka da suka wuce a suhura sannan cikin almajiran shi akwai abubakar ibn shajar ibn shajarat alkazi wanda kusan shi ne wanda ya ruwaito sharfi sunna daga gare shi da ya rasu 350 daidai malamai sun yi yabo kwarai da jinjina akan al'imamul barbahari kamar ibn abi ya'la wanda shi ma yana yawan nakalto maganganun albarbahari a cikin ainihin wato littafin shi na babakatul hanabila ibn abi ya'la ya yaba shi da cewa shaikhu ta'ifa yana nufin a ta'ifatul mansura shugaba ne malami ne jagora a cikin tafiya ta sunna bi waqtihi sai ce wa mutaqaddimu hafi inkafil inkari ala ahli albid'a yana cikin jagaba cikin ahli sunna wajen inkari wa yan bid'a wal mubayanati lahum bil yadi wal lisan wa kana lahu saytun inda sultan tunni wanda yana da daraja a gurin shugaba wa qadamun inda al ashab kuma yana da abin girmamawa ne shi a gurin ahlus sunna wa kana ahad al-a'immati al-'arifin al-huffaz lil-asl al-mutqinin wa thiqati al-mu'minin yace wa qala ibn kathir ibn kathir yana yaba shi yace al-'alim az-zahid al-faqih al-hanbali ce wa kana shadidan 'ala ahli al-bid'i wal-ma'asi wa kana kabir al-qadari yu'azzimuhu al-khassatu wal-'amma الإمام الذهبي يتي شيخ الحنابلة القدوة الإمام يبا شهر إندي يكي الفقيه كان قوالا بالحق داعية إليه داعية إلى الأثر لا يخاف في الله لومة لائم duk da cewa mun ji ibnu abi ya'la ya ambace yana da daraja da kima a gurin shugaba sai dai an samu yan bid'a sun ta shawwaha shi suna mai sharri suna fusata shugaba akan shi a lokacin shi har sai da ta sa wato ainihin shugaban wato ainihin a wancan lokacin ya sa a kamo shi inda ake kiran shi alkahir tare da wazirin shi ibnu mukula shi ibnu mukula din shi ne ya dinga wato ainihin haddasa wannan fitina har wato al'imamin barbahari ya tursasu zuwa ga ya ɓoye daga neman da ake mushi har an kama wasu daga cikin almajiran shi daga baya Allah ta'ala ya ɗau mataki akan shi wannan wazirin suka ɓata da mai gidan ya ainihin wato kama shi ya liƙe daga baya alaƙarsu ta gyaru da shi ainihin wato alfahir sai bayan karɓan arrazi shi ma wani shugaba ne a lokacin bayan ya karɓi wannan saltana shi ma dai yana mutunta barbahari har dai yan bid'a suka ci gaba da ƙara nasu makircin dama ka'idar su ce kuma da'ab din su ne suka ci gaba da kulla mai makirci har ya ƙarasa kamo shi aka dai cikin wannan halin Allah ya karɓi rayuwar al-Imam al-Barbahari a shekara ta 329 Allah ta'ala ya ji ganshi da gafara wannan littafi na sharhi sunna yana cikin littattafan da suke madogara ga ahlus sunna wal jama'a gurin sanin aqida da manhaji sanin aqida ta ainihin sahabbai da sauran magabatan da suke akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi da magudanar su yanda suke gudanar da mu'amalar su da kowa eh wanda an ce sunna ya tattaro duka waɗannan a karatun usul sunna na ibnu abi zamanin mun yi wannan bayan ubangiji Allah ta'ala ya datar da mu da daidai da faɗin daidai da fahimtar daidai da aiki da shi a cikin wannan karatu kala anas ta tafabbar sha
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والوالدين ومشايخه المسلمين اجمعين قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للاسلام ومن علينا به واخبرنا بغير امه بلغ فنسال التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخر اعلموا ان الاسلام هو السنه والسنه هي الاسلام ولا يكون احدهما الا بالاخر da wannan magana ta ce fakara ta farko a cikin wannan littafi na sharfi sunna suna cewa asali shi a sunna ya sa mai suna kamar yadda su al'imam ahmad suka yi a sunna ɗan shi abdullahi ya rubuta a sunna su kallal suka rubuta a sunna da sauransu kuma suka ce a sharfi sunna ɗin ya sa mai suna kamar yadda su al'imam al-barawi su ma suka rubuta sharfi sunna duka dai babu wani kace na ce a tsakani a sunna da bayanin take wannan magana cewa i'lamu annal islam huwa sunna was sunnata hiya al islam sani cewa lalle sunna ita ce musulunci musulunci shine sunna wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar dayan su ba zai tsayu ba sai da daya domin an ce sunna fa shine shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ibada yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci ubangiji azza wa jalla da yanda sahabbai suka mu'amalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da duk abin da aka ruwaito daga gare shi wannan shine as-sunna sai ce to wannan shine musulunci domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne dan ya matsala musulunci ya aikace rayuwar annabi gabaki ɗayanta musulunci ce idan mutum ya fita daga tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga tsarin musulunci zai bar musuluncin da gwargwadon yanda ya bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba sunna da ma'anar abin da bai kai farilla kuma yadda fuqaha suke fassara wannan bil, bil ma'ana al'am haka ta tattaro kowane babi na addinin musulunci wannan magana kuma malam zai kawo ta a fakara ta 156 daga zancen bishr ibn al-harith rahimahullah na'am
قال رحمه الله تعالى ومن السنة وجوب جماعة يتمرد بعد الجماعة وفارقها فقد خلع عروة الإسلام بعرقه وكان ضالا مبلا na wannan magana eh, akwai dalilai da yawa a kanta kamar shi albarbahari za mu ga usulubin shi ba irin nasu al'ajurai da ibn babbawa al'ajuri in ya kulla babi tasdirin da yake mun ga yana zubo ayoyi ya kawo wato ainihin hadisai da sauransu Eh, wanda ba ba bukatar mai ta maimaitawa amma dai wannan asali ne sa- tabbatacce daga cikin usul na ahlus sunna wal jama'a shine luzumul jama'a لزوم الجماعة وند الجماعة سوني ما كانوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين سوني الجماعة سوني وإن الله تعالى يبارك وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وما سننتي وخلع ربقة الإسلام أو ربقة الإس- الإسلام من عنقه إشارة نزوى حديثنا أبو داود سوى من فارق الجماعة شبرا فقد خلع, خلع ربقة الإسلام من عنقه عند يا شاب قبات أبايا نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة ومن لم يأخذ عنهم ومن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار.
wannan shi ma akwai hadisai kan cewa bid'a balala ce kamar hadisin wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin balala hadisi na Jabir dake cikin Muslim kuma wannan magana tashi na cewa duk wanda bai dauka daga sahabbai ba ana bai koyi addini daga sahabbai ba batacce ne ya bata daga hanya madaidaiciya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-firqatun najiya cewa su ne wanda suke kan abin da yake akan shi shi da sahabban shi duk wanda baya cikin wannan firqa yana cikin innan biyu 72 da suke batattu da ka shi yasa ya kira shi dalla wa btada'a ya bata kuma ya kasance ya kirkiro abin da ba a san da shi ba a cikin addini Allah ka kare mu na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد من قرنك في ضلالة ركبها حسبها هدى هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن قال رحمه الله تعالى وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم عن الدين كله كله وبين وبي- وتبين للناس شفاعة الناس بالاتباع na'am da haka kamar da muka sha bayani ba mu da komiya addini sai dai bi kawai wuyan mu muke zira manasi sai ya ja da inda ya ja mu kuma mu bi zani almuhim ya zama nassin ya dace ya ya tabbata nassi ya zama ya tabbata shikenan sai mu miƙa wuya zuwa gare shi ba wai hawan mu ce za ta hukunta nassin ba nassin ne zai hukunta hawan mu, ha- wato ainihin hawan mu ya sai ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi al-aktharuna ala anna al-hadith thabitun sahih aw al-hasan to saboda haka wannan zance na sayyiduna Umar radiyallahu anhu wa arda kamar yadda a ƙasa za mu gani umar ibn shaiba ya fitar da shi cikin akhbaru al-madina haka ibn babba cikin al-ibanatul kubra sai dai akwai inqita'i cikin isnadin domin al-imam al-auza'i shine ya ruwaito daga sayyidina umar wanda ba su haɗu ba daga akwai inqita'i amma an ruwaito wannan magana daga umar ibn abdul aziz duk da shi ma umar ibn abdul aziz ya ruwaito ta daga sayyidina umar kamar yadda abu mu'aym ya kawo cikin hilya da shi ma dai munqati amma an ruwaito ta cewa zance ne na ainihin shi Umar ibn Abdul Aziz kamar yanda Al-Marwazi ya fitar a cikin sunna ta shi Al-Marwazi dalibin al-Imam Ahmad ka kenan thabitun ne min qawli Umar ibn ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala na'am أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله ان الدين انما جاء من قبل الله تبارك وتعالى لم يوضع على عموم الله وارائهم وعلمهم وعند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تتبع شيئا بهواك فتمرق النجم فتخرج من الاسلام فانه لا حجه لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته السنه واوضح على اصحابه وهم الجماعه وهم الجماعة والسواد وهم وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله ومن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
نعم السواد الأعظم ya zo a hadisai da dama kamar hadisin abu umama da sauransu cewa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bisawadil a'zam ku ina horon ku da ku bi jama'a waɗanda suke mafi girma ko tawaga mafi girma to asawadul a'zam ba wai tarin jama'a ake nufi ba wurin da yanzu kaga dan tijjaniya in ya tara wawaye cikin maulidi ko dan shi'a ya tara wawaye gurin tattakin su da muzahara sai ya ce su ne asawadul a'zam a ai shi galibi a ƙur'ani za ga masu yawa zarginsu ake yi da zarginsu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun ga sunan da dama to saboda haka ba yawan mutane ake kallo ba ana kallon ƙarfin hujja ne shi yasa sai ya fassara as-sawadul a'zam da cewa al-haqqu wa ahlu gaskiya da waɗanda suka bi ta ita kuma gaskiya ana auna ta da abinda manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da sahabban shi suka rayu a kai to wanda yake kan tsarin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine ke tare da as-sawadul a'zam domin yawa na sahabbai yarin jayi yawan duk wanda zai biyo bayan su wannan sai ya zamanto guta'un ne ka guta'i sayf kamar yanda annabi ka guta'i sayf kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata yawa ne na kumfan teku kawai yayi ne da karmami babu amfani cikin shi in dai ba mutum ya bi tafarkin waɗancan bayan Allah na farko ba sannan a cikin zancen malam ya ce fala tattabi shay'an bi hawaka karka bi wani abu da san zuciyarka in har kana bin san zuciyarka cikin aqida ko hukunci ko menene fa tamruqa min ad-din wannan zai sa ka fita daga cikin addini kaga wannan kamar yana wato ainihin yin aiki da fadin Allah ta'ala fa illam yastajibu laka fa'lam annama يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سيرفي لتشوى إن الله لا يهدي القوم الظالمين والظالم بمعنى المشركين wanda yake bin san zuciyar shi ya bar shari'a wannan zai kai shi zuwa ga kafirci fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi duk da bin hawa mataki mataki akwai matakin da ba zai fitar da mutum daga cikin musulunci ba sai dai zai fitar da shi daga cikin nan na ahli sunna zai fitar da shi daga cikin tafarkin wato ainihin magabata waɗanda suke kan shirya ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma son zuciyar da zai fitar da mutum daga cikin addini wanda kuma manyan bidiyo'in da suke kafirtar da mutum suna farawa daga ƙananan ne ai shi tarkon shedan haka yake daga karamar bid'a har ka kai babba daga karamin zunubi har ka kai babba saboda haka bin san zuciya hanya ce wadda take saurin fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ka duba khawarij duk da yawan ibadarsu da yawan kazadin su amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yamruquna min ad-dini muruqa sahmi min ar-ramiya tare da cewa ya ce in kun ga suna sallah ya kun raina sallar su ta sallar in kun ga suna karatun qur'ani sai ku raina karatun ibn abbas radiyallahu anhu lokacin da yaje tattaunawa da su kamar yadda al-imam an-nasa'i ya fitar cikin as-sunan al-kubra yace da yaji karatun su yanda ka san kukan zuma kamar kodan zuma sun taru suna kuka karatu kawai suke da yaje yace sai tadda goshin su diya fashe yana jini saboda tsabar yawan sallah amma kuma duk da haka annabi ya ce kucewa suke daga cikin addini haka ita bid'a hadarinta yafi hadari na sabon Allah Allah ta'ala ka shirya ta ta to nan da yace faman khalafa ashaba rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fi shay'in min amri ad-din faqad kafar duk wanda ya saba masahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani al'amari na addini ya kafurta yana nufin al'umurul ma'lumatu bid darurati fi din al'amuran da suke dole ne wato ainihin a san su kuma a koyi da su cikin addini akwai wasu inda suke gawamidun abubuwan da suke a ɓoye ne mutum zai iya sabawa a ciki a ɗanyi mai uzuri ba uzuri na ya ci gulis ba lalle bai kyauta ba kuma ya saba ma Allah amma ba za a ce ya fita daga cikin addinin musulunci ba na fata an gani sai dai in ya saba yana ganin wato ainihin su ɗin kan fata suke shi yake kan shirya wannan kuma ya fita daga cikin tsarin addini na musulunci aina
واعلم ان الناس لم يتبعوا بدعه قط حتى تركوا من سنه الله فاحذروا محدثات من الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله والضلاله اهوات النار.
نعم can ya ambata a kasar cewa wannan maganar da ya ambata na ainihin wato wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu حتى تركوا من السنة مثل هذا انتني نحسان ابن عطية المحاربي ورند اللالكائية فتدش نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويقتصر على محدثات الذكور فإن سبب البدع يهوه حتى يصير ويصير يصير كبيرا وكذلك كل بدعة محدثة في هذه الأمة كان أولها سببا يشبه الحق فاقترف ذلك من فيها ثم لم يستطيع الخروج منها فعظمت وصارت من الجدال به فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
نعم. wannan magana wahdar shigarar muhdathat to daga nan ne ibnu abi ya'la ya fara nakalto sharh sunna na al-barbahari cikin tabaqatul hanabila kenan waɗancan bayanan da faqarat guda biyar da suka gabata shi anashi nuskar babu ina wannan magana kuma da yayi hakan cewa ka kiyayi kananan al'amura na cikin bid'o'i fa inna saghiral bid'i ya'udu hatta yasira kabira dama haka tarkon shedan yake bid'a karama rikidewa take da juye ta zaman to babba wanda fuqaha suke cewa wato la saghirata ma'al israf karamin laifi ma indai ba za ka yi tuba ba kullun sai kai kullun sai kai babba yake zama domin falqatru minhu tadaffukul khuljani daga ɗigon ruwa ɗaya biyu ɗaya biyu sai ga gulbi ya to yana zubar da gida yana zubar da gidaje haka ne to da ka da kaɗan kaɗan abu yake gawurta sai ya zamanto babba ƙarshe kai da kanka ya zo ya fi ƙarfinka yanzu bidoyi da yawa da aka ƙirƙiro su yanzu ka kalli bidiya ta carbi da can jahilan da suka kawo ta suka koyo daga kiristoci da wane ne suke jan tasbi suna tasbihi da shi ko ba su san da cewa za a dinga bokanci da shi yanzu tasbih har duba ake yi da shi ai tsubbu da shi to kaga daga karamin abu ya rikide ya zama ya zama babba kawai dai sun saba ma tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga yanda za a yi tasbihi da yan yasu sai suka kirkiro wannan tasbaha din suna tasbihi da ita sai ta kai ta juye yanzu har wato ainihin shirka ana yi da ita wannan karamin misali in ka kalli wato ɗai kaɗan ne daga cikin misalai da yawa in ka kalli ire-iren bidiyoyin da aka kirkiro ko bidiyar maulidi duk da an kalli wanda suka kirkiro ta ba karamar bidiya ba ce tunda arna ne suka kirkiro ta ubaidawa su suka kirkiro ta in shi'a to amma a irin abubuwan da ko mu a ƙananan shekarunmu da muka ga muka taso muka ga ana yin bidi'a ƙatattun da ke yin ta a lokacin babu irin alfahsha da ake yi a yanzu da kuma ma kufuriyat da suka yawa a cikin guraren maulidi a da ko da ana karanta wasu ƙasa'id wanda suna ɗauke da istighatha bi ghairillahi mu'zamin wanda suke gurin wasu san me ake cewa ba to amma yanzu ana fassarawa da Hausa ana fassarawa da diyaran da ake ji musamman ka kalli yankuna na Ghana tunda su baro-baro da ma suke ta su ne asalin yan Tijjaniya ka san musamman Tijjaniya da ita tafi yawa ko kasan yan tijjaniyan na kirki masu ɗabbaka ta kaɗan ne yanzu cikin al'umma e kalar su ɗan anti shehu ɗan antiko kalar su wa yake alhaji anisi tonin su ne yan tijjaniya wancan munafukai ne sauran e yan tijjaniya ne a ɓoye amma ba su ɗabbaka ta a zahiri ba sau da akwai sauran munafunci tattare da su to su yanzu irin su anisi su abdul inyas su waye su ne a gurin maulidi suke fito maka da sura ta tijjaniya da sura ta inyasi da tijjani a aikace a zahiri ra'ayar ayi na yadda take aiwa yadda take a cikin littafin sai suka fito da ita daga ainihin haizatul kutubi ila haizatul tatbiq sun fiddo ta daga duniyar littafi zuwa duniya ta ta ainihin aiwatarwa to kaga a da babu ire-iren waɗannan abubuwan da rawa da ake yi maza da mata ana iskanci babu shi babu wannan cakuduwa da wani amma yanzu duka abin kuma gaba yake in ka kalli maulidin bana ya fi na bara haɗari da lalace wanda ake ɗaurawa cikin social media Allah ta'ala ka shirya ta da ka bidi a kakkarai na ta koya take ka rankwashe ta ka take mata wuya saboda in ka batta za ta haifar da fitina kuma sai ta disasar da sunnoni da yawa alal akal yanzu bid'o'in ga sun disasar da sunnar inkari wa yan bid'a da kaurace musu kaga wannan ba karamar fitina bace kusan yanzu wanda yake so ya rayar da wannan sunan sai a kalle shi kamar wani fitinanni wanda wani fitinanni ya zo yana ta aibanta mutane yana ta cewa masu ke yana ta zagin mutane yana ta zagin mutane to da in bari ko kafirci da sabon Allah na yaduwa a ban kasa gwara a ce na zagin mutane Allah shirya ta da mu na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء فإنه يقتفي أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه بشيء ولا تقتر عليه شيئا فتسقط في النار.
da abin da ka ji wani daga cikin malaman zamanin ka misali yake baka dan abin ya fito ma a fili duk wanda ya zo ya wata fatawa ko ya faɗi wata magana ka je ka bincika in kana da ala ta bincike shin wannan magana ta yi daidai da abin da sahabbai suka rayu a kai na annabi sallallahu alaihi wasallama ko tabi'ai daga cikin waɗanda suke kan tsarin sahabban shine ya ce au ahadun min ulama ko ma mutanen da malaman da suke a yanzu a bisa tsarinsu don da suke suna kan tafarki na salaf shin suna faɗan wannan magana sun yadda da ita in ko ba haka ba to ka rabu da shi wannan magana kusan wato ta yi daidai da abin da sufiyanu sauri ya ambata cewa inista ba'ata allah ta hukka ra'saka illa illa bi atharin fafa'al in ka samu damar ko sosa kanka karka yi sai yanda sunna ta ce a yi to kai haka sufyan al-thawri wanda al-khatib ya rawaito wannan magana cikin al-jami' li akhlaq ar-rawi yace in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin fa fa'al in san samu ne ko sosa kanka karka yi sai bisa yanda magabata suka yi eh wannan magana tana da matakar muhimmanci kaga ai abu ne wanda za a ganshi kamar karami ne ko to ina ga kuma masail manya-manya manya-manyan matsaloli a kadiyya manhajiyya dole sai yanda asar ya ce a yi sai yanda magabata suka tafi a kai dole hakan nan za ka tafi karka lura da galibin malamanmu haka suke ciki galibin mutanenmu haka suke ciki a ba wannan za ka kalla ba ana yin koyi da waɗancan bayan allah ne su ne nasu ya amintar da ainihin wato matafiyarsu na'am
ووجود قال رحمه الله تعالى واعلم ان الخروج على الطريق على الطريق عن الطريق على وجهين اما احدهما رجل زل عن الطريق وهو لا يريد الا الخير فلا يجتبى بزلته فانه هالك واخر عاند الحق وخالف ما كان قبله من المتقين فهو ضال نبي شيطان مريض في هذه الامه حقيق على ان يعرفه وان يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع احد في بدعته فيهلك to kunga fita daga tafarkin magabata kashi biyu ne akwai wanda ya goce matsarin magabata amma shi bai sani ba bai sani amma duk da haki yana da nufin alheri fa sai ya bi tsarin da ba na sunna ba sai malam ya ce ba za a yi koyi da shi ba cikin wannan kuskuren nashi fa innahu halikun halakake ne tunda ya kama hanyar halaka ai kamar aikin alheri ku saurara aikin alheri shine ba a baka lada sai ka nufe shi ko da ka yi alheri amma ba da niyyar ka samu lada ka yi ba ba a baka lada inna ma da kullum ri'in manawa amma shi zunubi ko da ba ka yi don a baka zunubi ba za ka iya samun zunubi ka yi laifi ka ce a ni ba na yi da niyyar in samu zunubi ba ne ba na yi da niyyar in shiga wuta ba a dama ita wuta ba a neman shawararka ita abin da ke kai mutum wuta mukhalafa ne kawai da ka saba shi kenan sai dai akwai wasu gurare da wasu yanayiyyika da wani wato ainihin mawaƙin da ake ba mutum uzuri an fahimci wannan amma shi aikin alheri sai in ka yi biyayya ita kuma biyayya ba ta yiwuwa sai da sani ku fahimta ba ta cika sai da sani da kuma nufi sai da sani da nufi sannan sai ya zama ka yi biyayya amma shi saɓan allah ko da baka san wannan abin zunubi ba ne in dai akwai takasiri daga gare ka bunda malam yake nufi in dai akwai takasi akwai wani bawan Allah da ya rubuta al'uzuru bil jahal wa dawabituhu wanda yake ina ga bahasi ne na magister din shi jami'a ta ummul qura jami'a ta ummul qura kuma Sheikh Fauzan hafizahullah ya mai takridi akai yana nan akwai PDF din shi akwai wanda ba su rasa shi kana da shi ko akwai kuma dawabiqu takfir al-mu'ayyan shi ma a ciki akwai wasu safahat da ya ware kan mas'alar al'udhur bil jahl dan wani sai ka ji kawai yana ta ato ai tunda bai sani ba a mai uzuri tunda bai sani ba a mai uzuri na farko akwai masail din da ba a uzuri cikin su kamar yadda ibnu abdul wahhab ya ambata cikin kashfu shubuhat sannan kuma akwai masail din da wani za a mai uzuri wani ba za a mai uzuri ba wanda yake cikin birni yake cikin ɗaliban ilimi girman kai ya hana shi ya tambaya ko ya zo ya zauna ya saurara ko raina su da ya yi duk da shi ne girman kai ya hana shi ya zo ya fa'idantu daga gare su wannan ba zai zamanto uzuri ba a gare shi domin da yawa daga cikin mushrikan makka ba su fahimci haƙiƙanin addinin musulunci ba amma ƙiyayyarsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ta katange su daga gare shi saboda manyan su sun ce kar ku saurare shi wa qalu la tasma'u li hadha alqur'an wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum la'allakum taghlibun amma duk da haka za a hada su da manya a wuta da su me yasa suka bi su a cikin fata daka mutum koda ya ce shi da kyakkyawan niyya yayi ce ni ba ni ba dan bid'a bane kuma ni ban yi da niyyar bid'a ba a karkabe shi cikin wannan abin kar ya baka tausayi da marerecewar da yayi tattakure fuska kakkabe shi kuma shi halakakke ne kan halaka yake cewa shi halakakke ne kan halaka yake ba yana nufin ka ce shi dan wuta bane kar ya damu sau da kai ba kai ke bada wuta ko aljanna ba amma dai salaf sun ce shi halakakke ne yayi hakuri ya saura ya rungumi wannan kalmar in ya ga zai iya in ba zai iya ba kuma ta inda aka hauta na ake ne ta na ake sauka sai ya silale ne ko sai ya silale ya bar wannan tafarkin na bid'a tafarki na bata da shi yasa muke cewa tafiyan nan ba ta yi sai da ilimi shi kafin ka kudurta ne sai ka nemi me dalili yace akai kamar yadda su ibnu al-usaymin ibnu usaymin suke cewa istadil qabla an ta'taqid ka fara neman dalili kan ka kudurce abu to shi ya je ya kudurce ya zo ya karantar kila ma har raddi ya ma wanda ya saba ma ra'ayin shi kuma an mai raddi ya ce a shi ba da ba da nufi mummuna yayi ba a za a yi haka ba fir'auna ma ya ce ba da mummunan nufi ba ko wa qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa illa sabila rashad sai hanyar shari'a nake daura ku akai kuma ya suka bi shi fastakhaffa qaumahu fa adahu to kai ma kar a sakhafa ra'ayinka da ainihin hankalinka kowane ma dabba wa ma daraja ya bi ka ainihin duk kowace kura kowane na'if in ka ji ka bi Allah sai ka shiga cikin halaka duk wanda ya magana ka kalli maganar ka auna ta da nassi na aya da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar magabata dan karka rudu da ya jawo aya karka rudu da cewa ya jawo ya kawo hadisi ya kawo asar ya kawo kaza ai dama ma dalla man dalla illa tahta hujjati duk wanda kaga ya bata akwai hujjar da ya rike amma ai ba kowace hujja ake karba ba laysa kullu dalilin jaa mu'tabiran illa dalilun له حظ من النظر الله كشرية الدم نعم
قال رحمه الله تعالى واعلم رحمه الله انه لا يتم الاسلام عنه حتى يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم انه قد بقي شيئا من امر الاسلام لم يكفونا لم يكفونا واصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فوقه وطعنا عليهم وهو مبتدع ضال مضل محدث في الدين في الاسلام ما ليس
kaga mai safi kaga wannan yayi daidai da asar din da aka ruwaito daga al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala cewa wato ainihin man ibtada'a fi fi ad-din bid'atan wa ra'aha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana risala wanda ya kirkiro wata bid'a yaga tana da kyau kuma yake ganin mai kyau ce ita har ma kaji wani sakare yana wanda baya maulidi ba musulmi bane mutane sai suka kasa fahimta kamar ba su dan ji tsigar jikinsu na tashi ga kan wannan magana amma da wani zai zo ya ce wanda baya sata ba musulmi bane sai a ce kai amma wannan mutumin banza ne a gane ku to amma da maulidi da sata wani ya fi muni maulidi ya fi muni so da shi bid'a ce shi wanda zai yi sata ma sai ya boye ko sai ya labe kuma ya zara ya ruga da gudu shi ko wannan hashela ake ana sa ranar maulidi ga rana kaza da kaza za a yi kaga ko yana ganin cewa abin da yake yi mai kyau to duk wanda ya kirkiro bid'a yana ganin abu mai kyau ce ita al-imam malik ya ce to wannan mutumin yana riya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bai sauke nauyin da Allah ya daura mishi ba domin ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalata kaga kenan yana nuna tuhuma ta haukan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi yaudara wal iyadu billah yayi yaudara yayi kha'inci bai isar da abin da aka ce ya isar ba tun daga wata kyakkyawa bai kawo shi ba ga wani alheri bai kawo shi su kuma sahabbai sun ce duk wani alheri illa dallana alaihi ba wani alheri face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila tun ka ce annabi ya koyar a ina babu kina ya zama bid'a kuma sai mutun ya ce abu ne mai kyau to yana riya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam khana risala shi yasa sai al-imam malik ya ce fa ma lam yakun hina idin dinan falan yakuna al-yawma dinan duk abin da bai zama addini a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba yau ba zai zama addini bid'a bid'a ce bata bata ce bata da an canza mata suna hakikar bata canza to duk wanda ya kirkiro bid'an nan yake ganin ta wani abu mai kyau ne to sai ya ce wannan fatacce ne kuma wato ainihin ya kama hanyar wato ainihin fata da kirkiro al'amura na addini kirkiro bid'a cikin addini na musulunci cewa kafa bihi furqatan wa ta'anan alayhi suka ce duk dan bid'a yana sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ka kare
sallallahu alaihi wa rahmatullahi ta'ala wa anhu sallallahu anhu laysa bi sunnati annahu laysa bi sunnati qiyas wa la yudrab wa la amthal wa la yuttabu fiha al-ahwa wa tasdiq li athar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bila kayfin wa la sharhin la yuqal bima wa na'am cewa ka sani sunna babu kiyasi a cikinta yana nufin kiyasi wanda yake kore nasi ya ture shi mutum ya yi amfani da ra'ayin shi kadai ya yi riko da shi ya yi dogaro da shi ya bar sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda ibn majah ya fitar daga ainihin abu huraira radiyallahu anhu yake cewa wani mutum ya ce ma shi abu huraira ya ce ma wani mutum yabna akhi إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال idan har na baka wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam karkai ta wani kwatance kwatance kawai kai riko da shi wanda kuma Imam al-Albani ya hasana wannan athar na Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardahu to cewa babu kiyasi a sunna wanda yazo daga zancen al-Imam Ahmad kamar yanda yazo cikin usulus sunna safa ta 37 وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى أقولنا يا فسر إنما هو الاتباع وترك الهوى كوي بن نسي ذاكي da kuma ainihin barin duk abin da ya kasance hawa imamu malik lokacin da ya zo rasuwa radiyallahu rahimahullahu yana cewa ba abin da yake nadama akan shi irin fatawar da yayi da ra'ayin shi ba da nasiba ci ba abin da yake nadama a kan shi irin fatawar da ya yi da ra'ayin shi ra'ayi kuma a gurin yana nufin wato kiyasi da istinbad wanda shi a gurin shi a iya fahimta shi bai fita daga shari'a ta qur'ani da sunna ba amma dai duk da haka yace da na nemo nassi akai daga magabata da ya fi kwanta min a rai al-imam malik to na ga wani wanda ba shi ba wal iyadu billah na'am
والكلام والخصومة والجدال والمرأة محدث يحدث الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة mai gardama da ainihin wato cece kuce a cikin addini a yana yin suka a cikin zuci wato yana yin suka yana sanya shakka a cikin zuciyar mutum ko da kan daidai yake amma in ya faye gaddama da rikici to hakan zai haifan mushi da matsala wannan fakara ita ma ibn muflih cikin wato ainihin al'adabu shari'a au shar'iyya ya kawo ta ya nakalto ta daga ainihin al-imam al-barbahari wanda kuma zance akan nisantar jidal da husuma a cikin addini da almira mun yi bayani cikin shari'a ya kawo athar masu yawa hakan nan cikin al-ibana ko ya kawo athar na'am ya kawo athar masu yawa akan haka daga magabata hadda ma hadisai daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kana iya komawa at-targhib wa tarhib na al-munziri ya kulla babi mai suna babun at-tarhib min al-mira'i wal zidal babun ya dan kawo hadisai da yawa a ciki amma sai dai ka kula da takhriji na'am
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله ان الكلام في الرب محدث وهو بدعه وضلاله ولا يتكلم في الرب الا بما وصف به لا نفسه na'am can baya yayi magana can kan bila kaifin wala sharhi wala sharhin a gurin yana nufin fadin takyifi takyifi santar takyifi kar a kayyafa yanda sifar ubangiji take ba wai yana nufin kar a fassara ta ba ana kar a fassara da ma'ana a nisantar takyifi ne ba ku ba wai tafwidin ma'ana ba ina صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى واعلم رحمه الله ان الكلام في الرب محدث وهو بدعه وضلاله ولا يتكلم في الرب الا بما وصف به نفسه بالقران وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ربنا اول بلا م- بلا متى واخر بلا منتهى يعلم السر واخفى وعلى عرشه استوى وعلمه بكل مكان لا يخرج من علمه مكان na'am waga magana da ya fara da wa'lam rahimakallahu anna al-kalama fi ar-rabb muhdathun wa huwa bid'atun bid'atun dalala to baka tsayawa iyana bayanin ta sai ka ga kare ta gaba ɗaya zaka fahimta cewa magana akan ubangiji bid'a ne kirkira ce bata ce to ba ana nufin bayani akan abin da ya bayyana nashi na sifar shi ko aikin shi ko a ana nufin yin magana cikin abin da Allah ta'ala bai sanar da mu ba na zatin shi ko sifar shi shi yasa sai ya karasa da cewa wala yutakallamu fil rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu fil qur'an wama bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li ashabi to anan ne kadai ake fahimtar ko ake sanin duk abin da yake da alaka da ubangiji abin da ya faɗa game da shi ko abin da ma'aikin shi wanda ya zaba cikin mu ya ga zai ba shi sirrin shi ya sanar mana ya ba da labari to shi kadai ne za a yi imani da shi kuma a yadda da shi na sifofin ubangiji azza wa jalla ina fata an gane sauran abin da ba mu sani ba kuma ba za a kama mu akai ba kuma ba za mu yi bincike a cikin abin da ba a sanar da mu ba bai ga damar ya samu- ya sanar da mu ba to ba mu isa kuma mu san dukkanin hakikanin sifofin shi da dukkanin hakikanin zatin shi da aikin shi ba la tablughul awhamu kunha sifatihi kamar yadda al-Imam Sa'di ya ambata to saboda haka sai yake cewa wa huwa jalla thana'uhu wahidun shi kadai yake bashi da nabi laysa kamithlihi shay'un kuma ba abin da yake daidai da Allah subhanahu wata'ala wa huwa as-sami'ul basir mashi mai ji ne kuma mai gani kaga wannan ya tabbatar da sifofi tare da kore tashbihi da kuma hana ta'dili tunda ya tabbata da kuma hana takyifi saboda dai ka san ba ɗaya ba ne don me za ka kayyafa da kuma hana ta'awili domin abin da ya tabbatar makan shi shi za a tabbatar mishi ba a karkatan mai da lafazin shi kamar za ka yi Allah gyara ne bai iya larabcin ba ne ko kuwa da za ka ce ba kaza ake nufi ba kaza ake nufi ya fi ka sanin kaza da ina fata an gane wani za ka rabbuna awwalun bila mata Allah ta'ala shine na farkon da babu yaushe kaga mu dukkan mu za a tambaye ka mata wulitta sai dai in ka so kai tauriya ka ki fada ko sai ni haihuwan nan tawa ka san lokacin ba a cika haihuwa a likita ba wane ne wa dukkan makamin eh ai ka taso ka shekara 30 ko 25 ba a taba gaya ma shekarun ka nawa a gidan ku ba mutum dai yana so dai tunda ya Allah ya zuba mai jiki baya so ya faɗi an ga an san shekarun shi sai boye boye to kai halitta ne za a tambaye ka yaushe aka yi ka yaushe ka sai wannan takalmin yaushe ka gina wannan gidan yaushe ka sai motanka yaushe kai kaza duka wannan hadasi amma ba a tambaya akan yaushe Allah subhanahu wataala farkon shi ta faru shi Allah na farko ne da ba shi da farko al-awwalu alladhi laysa qablahu shay wanda al-imam al-qahtani yake cewa huwa al-awwalu al-mubdi bighairi bidayatin huwa al-akhiru al-mufni wa laysa bifani shine na farkon da ba ta da farko shine na ƙarshen da ba ta da ƙarshe shine na farkon da ba shi da farko al'awwalul ladhi laysa fi awwaliyatihi shay ainihin wato laysa fi awwaliyatihi ibtida kamar yanda al-tahawi ya ambata shine na farkon da farkon shi ba ta da mafari kaga sabanin mu duk abin da kake yi a rayuwa yana da farko sannan kuma yana da ƙarshe sau da kai ɗin asalinka kana da farko da ka za ka yi ƙarshe an fahimci wannan ku to shi Allah ta'ala shi ne na farko wanda babu mata a cikin farkon shi wa akhirun bila muntaha shi ne na ƙarshen da babu tikewa ya alamu sirra wa akhfa wa ala arshi istawa wa ilmuhu bi kulli makan la yakhlu min ilmihi makan ba abin da yake koyuwa ko yake fita daga cikin sanin Allah subhanahu wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin azza wa jalla subhanahu wa ta'ala na'am
قال رحمه الله تعالى ولا يقول في صفات الرب كيف ولما الا شاك في الله duk wanda zaka ji ya ce yaya sifa kaza ta kasance kuma dan me Allah ya kaza daga dan me Allah ya kaza shi wannan jabariya da ainihin qadariya su suka halaka cikin wato ainihin alima su suka halaka dan me za a ce kaza su kuma kaifa duka almu'attila da almushabbiha da ainihin almukayyifa wa'inda suke kore ma Allah ta'ala sifofin shi kaifa ce ta hada ta ainihin jefa su ciki idan an ce Allah Allah yana da kafa sai su ce ta yaya za a ce Allah yana da kafa alhalin mu ma muna da kafa aga shabbahu kuma attalu sai shu ash'ariya da wanda duk suka bi wannan kwatamin nasu sai suka dawo suna a ba kafa ake nufi ba kaza ake nufi sannan sai suka yi ta'awili daga baya duka wancan duhun sai da suka shiga cikin su suka shiga duhun korewa suka shiga duhun wato farko kamantawa sannan korewa sannan awwala inda awwala wasu harrafawa ne da gayyarawa da baddalawa da ilhadi a cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun na'am sannan ina shikenan صلى الله عليه وسلم رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق لأن القرآن لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحمد بن حنبل وفقهاء وقبلهما وبعدهما والمراد فيه كفر wannan fakara zahabi ya nakalto ta cikin littafin al'ulu ya nakalto ta tun daga fakara ta ah, ainihin wato ta goma sha ɗaya fakara ta goma sha ɗaya inda yake cewa wa'alam rahimakallahu annal kalama fi rabbi muhdath har zuwa zancen wal qur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuruhu laysa bi makhluqin cewa alkur'ani maganar Allah ne wanda mun yi bayani wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah wa tanziluhu qur'ani wato ainihin saukakke ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ina dalili akai na'am anzalahu bi'ilmihi wal mala'ikatu yashhadun Mm, wa innahu latanzilu rabbil alamin wa nuruhu ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء سيجي وليس بمخلوق قرآني باهلتا بني با shi kuma wannan kamar yadda mun ji al'azuri ya shimfiɗa mana bayani kan yaushe aka samu laisa bi makhluk shine lokacin da wasu suka ce makhlukun to su can sahabbai abinda suke cewa alqur'an kalamun ba qur'ani maganar Allah ne ko a lokacin ba dan bid'a da zai zo ya ce makhlukun ne balle su ce ƙarya kake ba makhluku ba fahimta ko to da ka sai daga baya jahamawa suka fito sai suka ce makhluk ne sai salaf suka ce a kalamullahi wa laysa bi makhluk to daga nan kuma al-imam Ahmad ya ce dole in ka ce kalamullah sai ka karasa da laysa bi makhluk saboda in ka ce kalamullah ai su ma can da suka ce alqur'ani halitta ne sun yi akwai wanda suka ce halittan magana akai da kan ka ce kalamun lahi ne sai su ce kamar yadda ya ce ruhun lahi na katun lahi ko to da ka sai ka ce wa laisa bi makhluk domin ka kore ma mutum wannan shubuhar da ake yadawa da wannan fata daga alkur'ani ba halitta bane ba to magana ce ta ubangiji subhanahu ta'ala domin shi alkur'ani min Allah wa ma kana min Allah fa laisa bi makhluk da abin da ya kasance daga Allah subhanahu ta'ala shi ba halitta bane domin amrullahi ne shi ba khalqullahi ba وهكذا قال مالك بن أنس هكا مالك بن أنس رحمه الله تعالى أينهم واتو يا أنبتا كما يند ابن أبي أويس لأن ابن أخت مالك كنا يبادى لاباري وسمعت خالي مالك بن أنس رحمه الله وجماعة من العلماء فذكروا القرآن فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق da wannan magana Allah da ka'ida al'azuri sun fitar da ita rahimahumullahu ajma'in zancen al'imam ahmad kuma ya nassanta a cikin usulus sunna cewa al'ur'anu kalamullahi wa laisa bi makhluk wala ya du'ufu an ya kula laisa bi makhluk kala fa inna kalamullahi laisa bi ba'inin minhu wa laisa minhu shay'un makhluk an fahimta ko zancen fuqaha'u da ya kawo cewa wal imamu bi na'am cikin wal fuqaha qablahuma wa ba'dahuma wal mira'u fihi kufr wannan magana cewa fuqaha usuma sun faɗa haka mira gaddama da jayayya cikin addini kafirci ne wannan kuma hadisi ne wanda imam abu dawud da ahmad suka fitar al mira'u fil, fil qur'ani kufr wanda al-imam al-khattabi yace abinda ake nufi da al-mira'u fil qur'ani shine mutun yace makhluqun aw ghayru makhluq kai gaddama akan cewa qur'ani ghayru makhluq wato shi salafi yace maka ghayru makhluq kai kazo ka ce a'a makhluq ne ko kai tawakkufi ko ka ce lafzi bil qur'ani duka shine ake nufi inda al-imam al-khattabi mun ji kuma a juri cikin shari'a ya kawo cewa daga cikin ma'anar almira'u fil qur'ani kufrun shine kafin a hade wato ainihin a samar da musafi guda ɗaya zamanin sayyidina Uthman wanda yazo ya ce qira'ata ta fita ka ko karatu na ya funa ka ko kaza surar da na karanta ta fita ka kuma duka daga Allah kaga wannan zai kai zuwa ga kafirci ina fata an gano wannan yace to a farkon lamari ke saboda haka magabata suna suna gayin cewa alkur'ani ba makhluku ba ne kuma duwanda ya ce makhluku ne ya kafirta wurin da wannan kusan maganganu ne na magabata masu yawan gaske akan wannan ainihin wato matsala na
يرون الله بأبصار رؤوسهم بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان
cewa za su ga Allah subhanahu wa ta'ala bi absari ru'usihim wannan raddi ne akan mu'tazila su suke ganin ru'uya a gurin ba an ru'uya al'ainiya ba ce ru'uya ce ta zuciya suka ce ba gani na ido ba shi yasa sai ya ce bi absari ru'usihim ka kamar yanda salaf suka tursa su zuwa ga su ce laisa bi makhluq ko to hakan nan su ma in baya da suka tattauna da mu'tazila sai suka tursa su zuwa ga su ce bi absari ru'usihim dan da yace za su ga wato ainihin ubangijin su zuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ya kawo fuska kenan ganin na ido gani na ido ne kuma haka magabata suka tafi akai bal akwai wani lafazi na hadithin bukhari hadithi ne ke cewa innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yati hadisai ne mutawatirai da akwai lafazin da ya zo cewa satarauna rabbakum iyanan za ku ga ubangijin kurana alkiyama ganin ido gaga wannan ya bayyana bi abusari ruhusi an gane na
والإيمان بعذاب القبر ومنكر وعجيب والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كل نبي حق نبي حوض إلا صالح إلا صالح إلا صالح النبي عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته
كم فقرة تشابير والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان ميزاني yana da tafi biyu ka kamar yadda yazo a hadithin bitaqa cewa wa lahu lisan al-hafiz ya nakalto daga Abu Ishaq az-Zajjaj cewa ajma'a ahlus sunnati 'ala 'ala al-iman bil mizan wa anna a'mal al-ibad tuzanu yawm al-qiyamati wa anna al-mizan lahu lisanun wa kaffatan wa yamilu bil a'mal yani na cikin Fathul Bari juz'i na 13 safha ta 538 iman al-iman bi 'adhab al-qabr munkar nakir duka hadisan suna cikin sahihai na'am tayyib waccan magana ta cewa kowane annabi yana da tabki banda salih hadisin da ya kawo hakan maudu'i hadisin da ya zo cewa salih shi haudin shi shine hantsar taguwar shi nafatu salih ranar alkiyama wannan hantsa an san hantsa da ake ake tatsan nono daga dabba to hantsar taguwar shi daga ita daga cikinta ne zai shayar da dukkanin wanda suka yi imani cikin al'ummar shi wanda hadisin al'ukaili ya fitar da shi cikin addu'afa ulkabir dama magan ne na hadisai da'ifai da mawdu'ai ko haka na al'alamatul albani cikin da'ifa ya ce hadisi ne mawdu'i taka shi ma tun da hadisai sun yi umumi shi ma salih yana da nashi tafkin
صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والايمان بشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الخاطئين في القيامه وعلى الصراط وجوههم من جهنم وما من نبي الا له شفاعه وكذلك الصديقون والشهداء والشهداء والصالحون ولله بعد ذلك فضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعد احترف بعد ما احترفوا وصاروا زحما al'imanu bi shafa'a shafa'a ita ma ina ga a juri ya ja numfashi a kan tabo a ja numfashi kwarai a cikin akwai wanda sun sun ajiye shari'a nan tun da aka gama ko kuwa wallahi mai ta bibiyar shari'a nan littafi ne mai matuƙar muhimmanci matuƙar muhimmanci eh littattafai karatun aqida ba a ida shi fatattu ke cewa cikin kwanaki ana iya ma bayanin tauhidi ka gane ka fahimta shi don da ya faɗa ka halakake ne kuma bai da tauhidi tunda shi ma cikin kwanakin ya san shi ko kenan bai da tauhidi shi tauhidi wazifatul umur din rayuwarka saboda shine in ka bar shi ba ka halaka halaka abadiya da ka goce daga cikin shi shikenan babu sanya babu daga kafa a babun tauhidi akwai babukan da ake dan shi yasa Imam Ahmad Allah ya ji kanshi da gafara ni dai da zan bi mazhaba ta Ahmad zan Allah Imam Ahmad a cikin mu'amalat ya duka ya fufuka ha'un nan saukaka cikin abin da ya shafi mu'amala da al'adu da sauransu amma aka zo janibin aqida da ibada to anan yana kausasawa yasa ga da yawa wasu malaman sun ce halal ne Ahmad ya ce a haramun saboda mai tsoron karka fada cikin cikin cikin haram shi yasa malamai suna kawo asar na al-sayyidina abubakarin karkashin karkashin hadisin al-hasan ibn ali radiyallahu anhuma cewa da'ma yaribuka ila ma la yaribuk cewa kunna al-sayyidina abubakar ke cewa kunna nazaru aw natruku 70 baban min al-halal khashiyata an naqa fi babin wahidin min al-haram mukan bar kofa 70 ta halal in baka yi halal ba ba a ce ma dan da mukan bar kofa saba'in ta halal tsoron kan mu fada cikin kofa ɗaya ta haram yau sun fasara zuhuri da cewa tarku tawassu'i fil halal ko kar mutum ya yawaita cikin halal saboda shedan sai ya rinjaye shi ta wannan bangaren har ya fada cikin haram to saboda haka wato karka rudu da cewa ai halal ne kawai kai ta kai ta abubuwa tayyib muna zancen shari'a ne mu dinga bibiyan ta kware ka ganin shafa'a ya kawo bangarori da yawa na shafa'a wanda a can kowace ya mata babi kuma yayi bayani ya kawo dalilai na Qur'ani da sunna a kansu shafa'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga anan ya ambaci lil muznibina wanda ɗaya ce daga cikin bangarorin da Annabi sallallahu alaihi zai yi shafa'a kowa sai ya shiga cikin ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa dukkan halittu za su shiga ceto domin sai ya nema za a yi hisabi sannan 'yan aljanna za su shiga ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai nemi a buɗe kofa sannan wato ainihin muwahiduna min al min ahli al-kaba'ir su ma za su shiga ceton annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya ambata ana lil muznibina al-khati'ina fil qiyam hadisin abu da abu daud cewa shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati an gane ko hakan nan ala sirat domin a hadisin abu sa'id mai tsawo na shafa'a ya ambaci cewa lokacin da ana tsaye kansu kan bakin sirati addu'ar annabawa da mala'iku shine wato nafsi nafsi abinda za su iya faɗa kenan kowa ta kanshi yake to a gurin sai yace sai a kawo damar ceto daga wasu suna ƙara wannan a na bakwai ceton da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zai sannan wa yukhrijuhum min jawfi jahannam zai fito da su daga cikin tsakiyar jahannama su al-usat min al-muwahhidin kenan ya fito da su daga cikin ainihin wato jahannama kamar yadda ya zo a hadisi na Anas dan Malik a ciki akwai inda ya ce wa yuhaddu li haddan fa ukhrijuhum minan nar za a bani wani adadi duk wanda zai yi ceto Allah ya kayyade mutun nawa zai ceta kuma su waye zai ceta ceton ubangiji ne ba shi da adadi a gurin a gurin mu shi ya san adadin amma mu ba a sanar da mu domin damka ne zai yi ya fito da su ya ƙara damƙowa ya ƙara damƙowa ko damƙar ubangiji ko ai to shi yasa in Allah ya ce to ba wanda zai rage cikin musulmi a cikin jahannam an fahimci wannan ko Allah ya fito inda hadisi ya zo bi ghairi shafa'a an ce ceto ai neman alfarma ko kan mu ce ceto fitarwar da Allah ta'ala zai to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto sannan duk annabawa za su yi ceto hakan nan mala'iku za su yi ceto shahidai da salihan bayi wanda ya zo a cikin hadisi na abu sa'id a ciki ya ce wato ainihin shafa'atil mala'ikatu wa shafa'al nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin sannan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi ceto to daga nan ne ba wanda zai rage a cikin wuta daga cikin masu kalmar shahada za su za a fito da su sun yi bakikirin sai ce wal khuruju minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahman bayan sun kone a kutarwa imtahashu ko sun kone sun salibe wa saru fahman sun zama gawayi bakikirin za a fito da su a sa su cikin naharul hayat mu dai insha Allah muna cikin ceton farko muna can Allah ya dafi rausi in Allah ta'ala ya yarda wutan nan ba ta da dadi Allah ka shirya ta da mu وشما وصاروا فحما حديث أبو سعيد في الصحيحين نعم
قال رحمه الله تعالى والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط وإن شاء الله ويجوز ويجوز ما شاء الله ويسقط في جهنم إن شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم والإيمان بالأنبياء والملائكة والإيمان بالجنة لأن الجنة حق والنار حق والجنة والنار مخلوقتان الجنة في السماء السابعة والزرق والعرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله عدد أهل الجنة وما يدخلها وعدد أهل النار وما يدخلها لا تكملان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعد ما عصى الله عز وجل.
نعم إيماني da sirati yana cikin duka wa'annan tun daga cewa wal imanu bin ru'ya an gane ko raddi ne akan mu'tazila duka wa'annan abubuwan da ake ambata mu'tazila sun sun harrafa su ba su yarda da su ba to imani da sirati wanda gada ce a saman jahannam Allah zai ba siratin dama ya ja wasu ya wuta da su wanda Allah ya ba ya ga dama za mu tsallake insha Allah wanda Allah ya ga dama za su fada cikin wuta a daidai saman siradin to mutane za su zo da haske da gwargwadon wato darajarsu a cikin imani imanin koda na boge na munafukai ke su ma za su zo da hasken yadda suka yi a duniya sai an rama malamai sun fassara yukhadi'un Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'un a wallahu yastahzi'u bi wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahu ba sun ma shari'a izgili ba a duniya sun ma annabi sallallahu alaihi wasallam izgili Allah zai rama ranar alkiyama su ma za a yi musu izgili kamar yadda anan duniya a zahiri sun nuna ai muna tare da ku ko sai alahira ma sai a tashi taron sai su dinga ganin sun ci bulis su tashi da hasken su sai an zo kan sirabi lokacin da al'amura sun cabe hamal wa qaisu wahtarat tanda ta yi zafi ta ƙone babu hasken taurari babu hasken rana babu hasken wata babu wani amful babu nijalar duk ta ƙari aiki sai haske na imani gabanka na alwala suna haske shi ma munafikin can nashi na haske sai an zo kan siradi an tafi sai na munafikai hasken ya disa shi ya su dinga ce mummine da allah kudan waibo mu dan samu hasken yau mai yakul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu dhuruna naqtabis min nurikum ku dan jira mu dan cinni haske mu dan samu haske daga gare ku ila rji'u wara'akum mu'mini sirama izgilin da aka yi musu a duniya yace ce a da kun dan koma duniya kun siyo wani ai dama da aikin alheri ake siyan shi to ku koma duniya ku nemo wani haske to dan haka wannan akwai hadisi na Jabir dan Abdullah wanda yake cikin sahihai a cikin hadisin ya zo cewa wa yu'ta kullu insanin minhu minhum munafiqun aw mu'minun nura kowa daga cikin mutane cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam za a bashi hasken shi da mu'mini da munafiki thumma yattabi'una wasiyasi tabin hasken suna tafiya wa ala jisri jahannama kalalibu a cikin wato a jikin siradi akwai wasu kugiyoyi ta'khudhu man sha Allah suna jan wanda Allah ya ga dama su tashi kaga maganganun duk da malam yayi ce thumma yudfa nurul munafiqin sannan sai a kashe a disashar da hasken munafiki thumma yanjul mu'minun sai mu'minai su tsira thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jafiya Allah ka tsira tabba imani da ce da annabawa da mala'iku aga wannan kusan eh ma'lum min ad-din bi ad-darura hadisin jibril ya zancen imani da gaskiyar rukunin imani wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir imani da aljanna da wuta cewa gaskiya ne da kamar hadisin ubadatu bin samit man shahida an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna isa wa anna isa wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal kaga mutum ya yi imani cewa aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ne kuma cewa su makhluqata ne wanda su ma nan mun yi bayani karatun shari'a da ibana da karatun usulus sunna ibnu abi zamani cewa wuta da aljanna akwai su suna nan tunda waccan ya ce uiddat lil muttaqina wannan ya ce uiddat lil kafirin kuma hadisai sun bayyana an halicci wuta an ce malaika jibril ya je ya ganta an halicci aljanna an ce ya je malaika jibril ya je ya ganta wanda su ma sun gabata cikin shari'a daga makhluqatan saban wanda suke ganin sai bayan an tada alkiyaman ne za a halicci wuta ko za a halicci aljanna sannan bayan makhluqatan cewa aljannatu fis sama'i sabi'a wa saqfuha al'arsh aljanna wato tana sama ta bakwai saboda hadisin abu hurairah وإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة أقول حديث ديزو عليها عرش الرحمة سمن الجنة سمن روان دكي سمن سمي وسمن شاء العرش الله سبحانه وتعالى أقول الجنة تناسم ما دي حديث يبين الفردوس didda dai tare suke a can saman sammai din aljanna take kauren da hadisin mi'raji ya bayyana sai ce wannaru tahta al-ardi as-sabi'ati sufla ita ko wuta tana karkashin ƙasa ta bakwai ta can ƙasa ba bakwai in an lissafo daga ƙasa zuwa sama ba a'a bakwai ta in an lissafo daga sama zuwa ƙasa lissafin sama shine ake yi daga ta ɗaya ta biyu ta uku zuwa sama amma lissafin ƙasa sai ainihin wato ɗauko daga ƙasa sai daga ainihin sama ta bakwai ta shida haka ake tahowa har zuwa ta ainihin ƙasa ta bakwai an gane ku shi yasa sai ya ce as-sabi'ati sufula dan karka dauka saman ta wato ƙasan ta duniya ya nufin waccan ƙasan ta can ta can ƙasa to wannan magana cewa al'arshi a wato wuta tana ƙasan ƙasai Abu Shaykh ya fitar daga Ibn Mas'udin wannan magana amma sai dai a cikin isnadin akwai Abu Abu Za'ra da sunan shi Abdullah ibn Hani al'ijili ya wasaka shi da kuma al'ijili al'anas yana cikin mutasahilin ko al'ijili cikin ma'arifatu fiqat ya wasaka shi kuma ina kyautata zaton shi kadai ya wasaka shi da tawfiqin ijili shi kadai kamar na ibnu hibban an fahimta ko da haka shi yanzu sai dai mai tawakkufi kan wannan ne kace malam yana yana da tasahulanci tayyib to sai ce wa huma makhluqatani qad alima Allahu adada ahli aljannati wa man yadkhuluha wa adada ahli an-nari wa man yadkhuluha wurin da yake cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda la tanfayani abadan baqa'uhuma ma'a baqa'i Allah tabaaraka wa ta'ala abadal abidi so da ka san dai ai Allah bai karewa baran da za a ce babu Allah to wuta da aljanna suna nan da cewa ma'a baka illa don ya tabbatar maka da cewa ba sa yankewa akwai daga cikin falasifa masu ra'ayin cewa wato ainihin azabar wuta za ta ƙare ko suka ce aljannar ita ma za ta yanki har ana ma shekul islam sharri ko sai shekul islam ya tafi akan wai na'im na aljanna zai ƙare ko kuma iqab na wuta zai ƙare da babu wannan harafin cikin littattafan shiga baki ɗaya da ya rubuta sai dai kawai masharranta da suke adawa da shi suka dinga mai wannan shari malamai sun yi bayanai na karyata su akan haka balma abin da ya tabbata cikin dar'u ta'aridul aqli wan naql da kuma talbisu bayanu talbisul jahmiya ibnu taymiya raddi yake yi akan masu fadin haka raddi yake yi akan masu wannan aqidar amma kuma sai aka zo aka labta mai ita saboda zalunci gulman wa buhtan na'am ودهر الداهرين وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله ولند من بيان حديث احتجاج بين آدم وموسى حجاني أكان سواء الجنة دا أكفتر دا النبي آدم أتكنت إتشيدي مأوى المؤمنين التي نتمنى أو نرجو من الله عز وجل أن يدخلنا فيها بمنه وكرمه نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والإيمان بالمسيح الدجال وبنزول عيسى بن مريم عليه السلام عليه السلام وبنزول وبنزول- ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائد من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويبات في وجود المسلمون imani da almasihu dajjal a harifu balagat haddar tawatur hadisan dujjal sun kai haddin tawatur tawatur wanda yake na ma'ana a na lafazi ba wasu hadisan sun bayyana sifar shi wasu hadisan sun bayyana adadin zaman da zai yi a duniya wasu hadisan sun bayyana ɓannar da zai yi da sauransu shi ad-dajjal wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin muslim na cewa ma baina khalqi adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru min ad-dajjal a riwayar hakim fitnatun akbaru min ad-dajjal ba fitina da take ta dujal girma tun daga halittar annabi adam har zuwa tashin al-qiyam wanda kuma dujal din nan akwai shi yana nan raye almadi Allah ya daure shi domin su tamimud dari ai sun gan shi ko tamim bin ausin dari kamar yadda hadisin fatima bin qais mai tsawo hadithul jassasa a cikin muslim ya bayyana haka lokacin da Allah ya ga dama zai kwanto shi zai shigo zai shiga ko'ina amma banda makka da madina Allah ta'ala zai sanya mala'iku da zaratan takubba suna gadin su kamar yadda hadisai suka bayyana wannan ya gabata shi ma cikin shari'a saukar annabi isa dan maryam alaihi salatu wassalam shi ma wato ainihin kamar yadda ya zo hadisin hudhaifa ibn asid usaid cewa wa nuzulu isa ibn maryam hadisin yana da tsawo da kuma hadisai da dama da suka bayyana saukar shi wa yanzilu a yanzilu fa yaqtulu dajjala ya sauko ya kashe dujal wanda ya zo a hadisin nawas ibn sam'an da cikin muslim na'am na'am Ah, cewa wa yatazawwaju ibn al-jawzi ya ambata cikin al-ilal mutanahiya ah, cewa hadisin da ya ruwaito wannan daga ibn umara hadisi ne wanda yake hadithun la yasihu bai inganta ba cewa in annabi isa ya dawo zai ya aure kun san shi bai ya aure ba da shi da annabi yahya alaihi wassalam To amma cewa zai ya aure bai tabbata ba amma dai in dai zai yin kasan dai ba a hana shi ba to zai yi sallah bayan alqa'im min min ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine khalifa a lokacin ana nufin mahadi wanda zai zai bayyana a ƙarshen zamani a mahadi na ahlus sunna ba mahadi na yan shi'a ba Mm, mahadi na yan shi'a majhulul hali wal aini Mm, to amma dai wannan annabi sallama ya bayyana zai bayyana cikin hadisi da dama musamman hadisin Jabir ibn Abdullah ciki ya bayyana in aka zo za a yi sallah bayan an kakkashe Yahudawa bayan annabi Isa ya kashe Dujal sai za a yi sallah su ce mai ya wuce sai annabi Isa ya ce a zan bi bayan wanda yake shugaban ku ina ya tabbata a cikin sahihu Muslim wa yamutu wa yadfinuhu almuslimun annabi Isa sai wafati musulmai su birne shi wanda yazo a hadisin Abu Dawud da Ahmad riwaya ta Abu Huraira wa huwa thabitun insha Allah na'am
قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء na waga magana an ruwaito ta daga magabata kamar yadda Allah da ka'i ya fitar da ita daga ibn uyayna ibn uyayna a dan kanin shi ibrahim ibn uyayna lokacin da ya ji ibn uyayna na cewa al-iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus sai ya ce mishi ya aba muhammad la taqulu hada haka ce yazidu wa yanqus sai ya ce rufe min baki naka sabi ka yaro ne baka san me kake yi ba ce bal wa yanqusu hatta la yabqa minhu shay imani yana raguwa har ya zama ba wani abu da zai rage cikin shi kuma makamanciyar wannan an ruwaito ta daga mujahid ibnu jabir shima kamar yadda yazo cikin shu'abul iman na al-imam al-baihaqi hakan nan a- an ruwaito makamanciyar wannan magana halli yau daga al-imam shafi'i wurin da shima da yana cikin shu'ab na al-baihaqi rahimallahu al-jami' ibnu kathir ya nakalto ijma'i a cewa annal imana i'tiqadun wa qawlun wa amal sannan wato ijma'i ne na magabata tayyib waje zuwa
قال رحمه الله تعالى وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنظرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره na'am kun ga nan kamar wani sabon babi aka shiga ko muka lura karatun shari'a da ibana da usulul sun zamu ga ana sa ne ana sa babi ana sa babi to da yake ga haka haka ka'ida ta ilimi take wanda yake magabaci zaka tarar da cewa wato ainihin a tsarin shi ya sha bamban da na baya kullum ana ci gaba ana ƙara kawo tsare-tsare da sauransu wannan kuma ba man ƙasa ba ce ga shi na farko ba ta waya ba ce za mu ga su tsarin magabata wanda ya fara rubutu akan wani fanni sai ka tarar da 'yan baya sun yi tahadibi akan rubutu sun ɗan tsabtace shi ta hanyar kulla mai babuka ko na abu makamancin haka ko tartibin shi ko a fannin hadisi za ga rama hurmuzi bai tsaya ya ya tsara shi su hakim da suka zo su ma sun gyara daga baya su ma aka zo su ibnu sala suka gyara musu su ma su ibnu kathir suka gyara musu su ma su ibnu hajar suka gyara musu suyuti ya zo shi ma ce bari ya gyara mu a haka daga ana ta tafiya to hakan nan shi ma a fannin rubutu na bangaren littattafai na sunna domin shi al-imam al-barbahari yana gaba da su a juri duk da ba ce tazarar ba mai tsawo ba ce sosai ya gabaci a juri domin shi a juri 360 shi kuma barbari da 29 kaga mai akwai shekara 31 a tsakaninsu yana ma da ɗan tsawo shi kuma wanga yana ƙasansu ibn babba domin shi 387 ko ya rasu za ga cewa kowane na baya in ya zo sai ya ɗan ƙara hazzaba amma dai duk gaskiya ɗaya ce ta yahuzara ne ce kamar sun hada baki malama ce ba hada baki ba ne dama abu daya ake mawa ita ƙarya ita ce take caccanzawa amma alhaku abu na ce albatilu na jilar Allah ta'ala ya samu dace to da ka yanzu kamar wani sabon babi ne za mu shiga kan imani da sahabbai da kuma ambaton wanda yake gaba a cikin falala da mai bin shi a falala cikinsu ذاك سيتي خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين هكذا روي لنا عن ابن عمر أننا نسكن صحيحين يتي كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وأن وأن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ينا تكن صحيح البخاري amma cewa annabi yana ji baya inkari shi wannan ya zo ne a cikin hadithi wanda ibn abi asim ya fitar da shi cikin as-sunna cewa suna jin annabi yana jin su suna cewa abubakar da umar da uthman sun fi kowa falala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana raye kenan ba ma ba'da wafati nabiyyi amma baya musu inkari wanda al-imam al-albani cikin zilalul janna ya inganta wannan hadisin da ibn abi asim ya fitar 1193 cikin as-sunna ta shi ina kuma cewa wa kulluhum yasluhu lil khilafa kamar hadisin ahli shura na ma qara'na na'am
قال رحمه الله تعالى ثم افضل الناس بعد ثم افضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحه والزبير وسعد وسعيد وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن الجراح وكلهم يصلح بالخلافه.
kaga cewa wa'annan da ya lissafo hadisi na al'ashara al'ashar al-mubashsharuna bil janna wanda ya gaggabata cikin karatuttukan mu na baya hujja ne akai wa kulluhum yasluhu lil khilafa bi nasi athari umar radiyallahu anhu lokacin da aka soke shi ya lissafo mutum shida ɗin nan ya ce mata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin ya ce duk wanda kuka zaɓa a cikinsu ya cancanta kuma kaga sa'id ibn zaid ne kadai babu a ciki kuma shi bai sa shi bane saboda kar a ce ya zaɓi ɗan uwan shi an gane ko kuma a lokacin shi abu ubaida baya raye abu ubaida baya raye domin shi taqaddamahum mauta aqdamuhum mauta bayan sayyiduna abubakarin shine abu ubaida abu ubaida ya rasu a zamanin annabi sallallahu a lokacin abu a na umar a tawus na anwas shekara ta 18 ko na
ثم قال رحمه الله تعالى في ناقل الناس بعدها وهو اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول الاول الذي بعث فيه هو المهاجر المؤلف قال ومنه الانصار وهم من صلى من صلى القبلتين ثم اخبر الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما او شهرا او سنه اقل ولا ينكروا وترحم ترحموا عليه وتذكروا فضله وتكف عن زلته ولا تذكر احدا منهم الا بخير وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر اصحابي الامس فيه wannan min hadithi ibn mas'ud ya zo ta hanyoyi da yawa cikin at-tabarani cikin kabir da abu nu'aym al-lalaka'i da shaykh al-albani ya inganta shi cikin sahiha fa idza dhukira ashabi fa amsiku na ambace sahabbaina ku ja bakin ku ku shiru abinda ake nufi kar ku ambace su face sai da alkhair na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وقال ابن عيينة رحمه الله تعالى من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمته هو صاحب الحرف بكلمة سوء يكي نفي بكلمة يعني بكلمة سوء أو طعن أو سب أو شتم نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتريتم اقتريتم هذا حديث باطل باطل كما قال ابن حزم الظاهري يتي خبر مكذوب موضوع باطل يا فلاتكن الإحكام الشيخ الألباني يتي موضوع مسكن ضعيفة نعم صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى والسر والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه والله به فهو أمير المؤمنين ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى ولا يرى أن ليس عليه إمام بر كان أو فاجرا Mm, to kun ga yanzu an zo matsala ta bai'a bai'a goyon bayan shugaba da kuma yi mai biyayya da ƙoƙarin dafa mushi gurin ya ji- ya ji daɗin isar da sau- sauke wannan nauyi da ubangiji ya ɗaura mushi mun kasan wato shi bin sunna shine kaɗai ke haifar da zaman lafiya duk abin da za a yi saɓanin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama halaka za a shiga da taɓewa da fauda da ya mutsi a cikin al'umma lokacin da shugaba ya fahimci dukkan ku kuna son shi kuna mai fatan alheri kuna mai biyayya ko da mugu ne sai ya sassauta yi muku ukuba ko ba haka ba amma daga sanda kuka ce bari ku zage shi bari ku aibanta shi bari ku kushe to sai ya buga sandar iko kuma ta sandar ikon nan ko da shi azzalimi ne tana da ƙarfi bayan da za ku yi da shi shekul islam ibn taymiya ce ba a taba samun wanda suka yi kuruji kuma suka ci nasara ba a tarihin duniya ba a taba samu ba duk wanda zai su hajjaj kaga dai hajjaj duk zalincin shi duk wanda suka mai kuruji sai da saru tahta al-ardi yana kwance ya mutu gane ku duk wanda suka mai kuruji karshe su suka yi ta samun matsala sai ibn al-ash'ath da sauransu duk da zalancin da yake yi amma aka zo za a fafata suka ga shi ya ci nasara ko da a ce wasu sun yi kuruji sun yi nasarar hamfarar hamfarar da wani mulkin kamar da aka yi a misira ƙarshe dai su ma sai an hamfarar da su daga mai kai yawa gabanar da za su jawo ta asarar rayuka da dukiyoyi da tattalin arziki da ci gaba na ƙasa sai ya koma baya ka duba sudan yanzu saboda biredi zai sun rikita ƙasa sun tarwatsa ta saboda biredi to amma da za ku yi haƙuri ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da su ku yi musu nasiha billati hiya ahsan tsakaninku da su to ai shi Allah ta'ala shi ke rike da zuciyar bayi sai ga ya sa sun sauƙaƙa muku sun tausaya muku amma kun ce za ku yi gore kun ga kenan ba ku bi shawarar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai Allah ya baku da dubarar sai a yi ta shan wahala ku je ku yi ta hayaniya ku yi ta taratsin a saman mimbarin ku yi ta kaza amma a banza Allah ta'ala ya shiryatar da mu to da ka sai ya ce was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati fima yuhibbu Allah wa yarda wa man waliya al-khilafata bil bi ijma'in nas alayhi wa ridahum bihi fa huwa amirul mu'minin duk wanda ya zama shugaba cikin kowaye shi ko kana ganin kafi shi asali in ya zama shugaba to kawai shine amirul mu'minin a gurin Allah ko shine amirul mu'minin a gurin mutane shine shugabansu kaga cewa yi faman waliya wani sai ce a ɗan demokuraɗiyya ko ɗan wani ma damar musulmi ne shi ya zama shugaba shi kenan sai kun mai biyayya inda ya zama shine shugaban da ko a gurin kowa ma shine shugaba a ƙasa don wata shirdima kalila ko wasu baghiya sun fito wannan ba zai hana shi amsa sunan wato waliyul amri ba kuma dole ne sai an yi mishi biyayya wanda ya zo a hadithi wanda ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man atakum wa amrukum jami'an ala ala rajulin wahidin yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtulu duk wanda yazo yana so ya tarwatsa kanku ya jefa ku cikin masifa da rarrabuwar kai alhalin kun yarda da wani shugaba daya a tsakaninku ku ta wace hanya ne ya zama shugaba in an ce waye shugaban kasa kaza to wana ne to duk wanda yazo yana neman ya ainihin yi fito na fito da wannan shugaba annabi ya ce ku kashe shi bi ma'ana da shugaba zai ba da umarnin a kamo shi dole ku kamo shi in ya ba da umarnin ya sa shi a mai suke ce mushi wanted ya sa shi a wanted mana ya hadir din shi to dole ne in ka gan shi ka kamo shi in ka ɓoye shi tsinuwar Allah ta tabbata a kanka la'anallahu man awa muhditha ina fata an gane wannan wanda kuma hadisi ne wanda imam muslim ya fitar da shi daga arfaja sai ce wala yahillu li ahadin an yabita laylatan wala yara wala yara an laysa alayhi imamun barran kana aw fajira bi halatta wani yini guda ko yi kwana guda bai da bai'a ta wani shugaba akan shi ba wannan shugaban ko na kwarai ne ko na banza ne shi malami ne aka ce ka zaɓi malami na ƙwarai wanda yake kan sunna yake kanka amma shugaba shi ba zaɓa kake wanda Allah ya ɗaura a kanka dole kai mai biyayya ko da mutumin banza ne shi amma ba za ka yi mai biyayya cikin saɓan Allah ba wannan kuma bai sa ka fito ka mai huruji ba amma abin da ya umarni in dai bai saɓa ma Allah ba za a yi mishi biyayya sannan inda ya kuskure kuma shi ba yanda kake ma awamun nasi nasiha za ka yi mai nasiha ba shi yasa annabi ya raba ko da ya ce addinin nasiha kulna liman kala lillah wali kitabi wali rasuli sai ce wali a immatil musulmi na wa'ammati inda yadda za a yi ma'amma haka za a yi shugaba da ba bukatar ya raba a imma da kuma amma yadda ya raba tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su shugabannin sai kuma ya raba tsakanin shugabannin da sauran al'umma kasan akwai fiqhu a ciki bayan da za ka yi wani gama gari ɗan taba nasiha ko wani gama gari ɗan cata nasiha haka za ka yi shugaba in ya yi cata ko ya sha taba ba a shi yana da wata hurma ta musamman da zai sauka daga mulkin to yanzu ya dawo kamar sauran ra'ayya sai ka yi mushi nasiha irin yadda za ka yi makowa nasiha inda ka san akwai natija na
ce saboda fir'auna shi ne da jabarut dole a mishi magana ta sarrafa ya roƙa ba a mishi magana da ta'awa ta'awa musu akwai jabarut na mulki tunda galibi masu mulki musamman a wancan lokacin suna ji da kansu abinda suka ga dama suke yi zancen kabari haka ne yanzu in ya zo ya ce zai mai nasiha yadda ya yi ma wannan min kaume fir'auna wanda ya naushe shi a gaida matsala za a samu tunda matsayin ba ɗaya ba ne wannan shi sarki ne shi yasa Allah ya ce mai faqula lahu qawlan layyinan kaya mai magana wadda take mai taushi da kulli maqamin maqal wa li kulli maqalin maqal kaga kawo minbari kai kai mai shugaba nasiya ba layyinan ba wani abu ne wanda wani bai ma san shugaban yayi ba ka zo ka shahara shi kaga zaka sa ya raina shugaban shi amma ka sai tsakaninka da shi kuma in ka mai ma ba sai ka dawo ka gayi ba ka ce a nama shugaba nasiha fantami ai haka ya ce yana musu yana zuwa ya same su ya gai shi ma wannan laifi shi ma wannan laifi sai dai in ta kama kamar yanda zai dubu ni thabit ko da ya mawa sunan Uthman suka ce wai baraka je kai Uthman nasiha bai ce shi kuna so duk sanda na je nemi nasiha sai na gaya muku kenan laifi ne kai mai shugaba nasiha ka dawo ka ce ai na mai nasu kuma ka mai ya idan mutane sai ya ce ina kan yi mai tsakani na da shi wannan yayi ne dan su kasu mai mummunan zato ya ce na kan mai tsakani na da shi kun fahimta ko saboda haka a wannan babin kasan yanzu ana cikin wani tayya na fitinar da malamai suka sa kansu masu da'awa masu wa'azi kan mimbari shi wai gani yake ba zai yi suna ba sai ya caccaki gwamnati wanda kaga alhamdulillah nan kasar Nijar akwai sauki amma makwabtaka da Najeriya ai hakuri bikulli saraha ga Najeriya ga su Masar su ma da sauransu wannan ya jawo an sauka daga bi'a ta mutanen Nijar sai ga mutum ya hawa mimbar yana caccakan shugaba ina ga ada ba a cika haka ba daidai ku ne aka san suna yi kuma su ma an dan lallasa su su falalu ko aka lallasa su suka dawo yanzu kana jin shi kaje to saboda haka wallahi a kiyaye a kiyaye ba za ka isar da sako ba sai ka taba shugaba dole ga mutane na banna suna shirka suna bid'a suna kaza duk ka fita batun su kawai kai shugaba ka sani ai a hankalce ma a mizani na hankali na akali baka kyauta ba kuma kai abin da bai dace ga abin da amfanin shi zai bayyana a fili karara ga abin da kai kawai kana rajaman bil ghaibi kake yi kila ma shugaban bai san kana yi bai san kana yi shi a gurin shi ma kai ba komai bane kila ma bai san ka ka samu dama ka je kai da shi ka sauke mai in baka samu dama ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai dai ka ƙi abin da suke yi a zuciya ka shesa inkarin annabi ya kasashe kashi uku bi qalbi bi yadihi bi lisanihi bi qalbi ga abin da kana ji kana gani sai dai ka kishi a zuciya wannan kuma ba wanda zai hana ka an fahimci wannan ai na
قال رحمه الله تعالى والحج والغسل مع الإمام ماء وصلاة الجمعة خلفه جائزة ويصلي بعدها ويصلي بعدها ست ركعات يفصل بين كل ركعتين هكذا قال قال قال احمد بن محمد رحمه الله.
wannan magana ta Imam Ahmad ta zo cikin tabaqatul Hanabila Ibn Abi Ya'la cewa idan mutum ya kare sallar Juma'a ya raka'a shida ma wanga lama akhadha laha min as-sunnah ijtihadin shine zamu ban mai Allah ya jikan shi da gafara wanda ya tabbata ana yin raka'a biyu ne ana raka a biyu bayan sallar juma'a idan mutum ya zama ba a gida zai yi ba in a gida kai zai zai raka a biyu a masallaci ne ya raka a biyu
قال رحمه الله تعالى ومن والخلافة في قريش إلى أن يزيد عيسى بن مريم عليه السلام عليهما السلام ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي وقد شق عصى المسلمين وخالف الآثار وميتة وميتة الجاهلية في أحاديث كثيرة ثبتت هذه الكلمة والعياذ بالله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولا حين كتاب na'am kaga cewa wa man kharaja ala imami min a'immatil muslimin yanzu shi bu hadda wadanga al-khawarij al-qa'diyya suke kawowa cewa ai khuruji sai inda makami sai inda makami ne ai shugaban ma wato khawarij ba da makami ya khuruji zul khuwaisa bai dau makami ba ko akan annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju min dhi'i hada daga tsatsan shi za a samu wanda wato za ku raina sallar su sai la ku in kun gata su yana nufin sauran khawarij amma yan boko ne min addini muruqa sami min ramiya kalma ce ta fudda shi zaka kalma tana sa ka zama khariji ba sai ka dau makami ba ina daga cikin mafahim da aka aka munanta fahimtar su yace ai khariji sai wanda ya dau makami sai wanda ya dau dau makami har akwai masu bambantawa tsakanin albugha albughatu sune suka dau makami su kuma alkhawarij wanda suke intiqadin shugaba gane ga sai ya zama amma yanzu a ta'arifin da yawa khawarij a'ammu min albugha wannan baghi ne wannan kuma khariji ne amma kullu baghin khariji duk wani baghi da ya dau makami khariji ne sai dai ba kowane khariji ne zai zama daga cikin bughatu ba amma dai zama mai gidansu ko shi wato ba khariji ne dan boko haram ko dan alqaida ko dan da'ish ko dan kaza da ya dau makami ba amma dai da fikirar shi suka dau makami kamar yadda zulkhuwaisara da fikirar shi ne su ainihin wato a ibnu maljam suka dau makami da sauransu na fata an gane wannan duk da shi ma daga baya ya dau makami zulkhuwaisara daga baya ya dau makami shi harshe da kake gani hadari gare shi ai ko zinakan a tafi ayi zina sai da harshe ake farawa نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء kaga sai an yi kalamu ko to haka shi ma kisan kai hakan nan khuruji hakan nan kaza ba zai yiwu ba abin da ya zama yana daga cikin far'i bal ba far'i ba shine asalin abu kuma a fidda shi daga cikin shi ba zai ba zai yiwu ba zai yiwu ba yanda ka iya khariji ne kai in ma ka tubo in ma kai wasa ka mutumi ta tan jahiliya Allah ka shirya da mu نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله تعالى ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه وإن جار وذلك عقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يسبق وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اسبقوا حتى تقوي على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدين والدنيا na'am zancen abu abu dharrin al-ghifari nabi sallallahu alaihi wasallam abu dhar yace inna khalili awsani an asma'a wa udhi' wa in kana ghayr wa in kana 'abdun mujaddan 'abdan mujaddan in kana 'abdan mujaddan al-atraf annabi masoyina ya mun ya mun wasiya in yi biyayya in ji abin da shugaba yake gai in yi biyayya ko da ya kasance bawa ne mai guntayen gabbai guntayen gabbai dan mutsili dan wada a ta riwaya dan habashiyan ka anna ala ra'sihi zabiba to mai biyayya yadda kaga su Abu Zarin mutane ne waɗanda suke ashraful qawm ma yace ko bawa ya zama shugaba akan ka kamai biyayya to kai awa kace ba za ka yi biyayya na'am
أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ويحل قتال الخوارج إذا إذا عرضوا المسلمين في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وليس لهم إذا فا- إذا فارق- إذا فارقوهم أن يضربهم ولا يلجي الجيزة على جميعهم ولا ي- ولا يأخذ ولا يأخذ بيعهم ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع ذكورهم wannan sunna ce ta sayyidina ali sanda ya yaki khawarij sai ta zama sunna ga yan baya bi annahum min al-khulafa alladhina umirna bi ittiba'ihim wal akhdhu bi sunnati bi sunnati na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى واعلم رحمه الله انه لا طاعه لبشر في معصيه الله عز وجل kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace innama ta'atu fil ma'ruf yanda yace la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq a cikin musnad al-imam ahmad na'am صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى من كان من اهل الاسلام ولا يشهد على احد ولا يشهد له بعمل خير ولا شر فانك لا تدري بما يختم له عند الموت ترجو له رحمه رحمة الله وتفرض عليه ولا تدري ما تسلك ما يسلك له عند الموت الى الله الى الله من ندم وما حفظه في ذلك الوقت اذا مات على الاسلام ترجو له رحمه الله وتخاف عليه وجهه وما من ذنب الا والعبد منه توبه والرجل حق والنصر على الكفرين سنه وتقسيم الصلاه في السفر سنه والصوم في السفر من شاء من شاء صوم من شاء صام ومن شاء افطر ولا باس بالصلاه في السراويل na'am wanga duka so da an samu waɗanda suka saba ko suka karkatar da fahimta akan waɗannan matsaloli malan yake ainihin wato ambatan su cewa wa- wa'lam rahimakallahu annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyati Allah azza wa jalla inda ya gabata ba a biyayya ga wani mutum a cikin sabon Allah azza wa jalla da wasu suna kawo wannan wai gurin yi mana inzani cewa ya za ku ce ka ai magana kan shugaba su suna ganin in san ya shiru sun mai biyayya kuma suna ganin kamar wanda suka yi shiru ba su yi magana alanan akan shugaba ba ba su yi mai inkari ba kamar sun yarda da abin da yake kai ne yasu ce ai annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a ce ka yarda da zaluncin da shugaba yake yi ba ko kuma saban Allah da shugaba yake yi ba ba a ce ka yadda da wannan ba amma kuma ba a ce ka fito ka shahara shi a cikin al'umma ba abinda aka umarce ka shine ka mai nasiha tsakaninka da shi kuma ka mai addu'a ina fata an gane wannan to sai yace man kana min ahlil islam wala na'am man kana min ahlil islam duk wanda ya kasance daga cikin musulmai ma'ana ba za a mai biyayya ba cikin sabon Allah wala yushhadu ala ahadin wala yushhadu lahu bi amali khairin wala sharrin fa innaka la tadri bima yuhtamu lahu ba a ma wani shaida da cewa mutumin kirki wato ya mutu mutumin kirki ko kuma ah, afwan yana raye ba a mai shaida da kirki da ko sharri a zahiri sai dai a ce na hasibuhu wallahu hasibuhu ma wannan asali wani hadithi ne wanda ah, Imam Ahmad ya fitar da shi da Ibn Abi Asim cewa la tu'jabu bi amali ahadin hatta tanzuru bi- bima yuhtamu lahu hadisin Anas bin Malik kar wani ya ya dada ku da ƙasa ku dinga ruduwa da shi don kun ga yana wani aiki na alheri ah, har sai kun ga yaya ya zai cika amma babu laifi dan an yaba mutum akan alherin da yake ciki nabi sallallahu alaihi wasallam ya haba ya yaba sahabban shi suna rayu ya yaba su suna rayu sahabbai sun yaba wasu junan su suna rayu abinda ake nufi karka yanke wani fa shi ke kan gaskiya kowa ne wato ainihin dan aljanna ne kowa ne dan wuta ne inda yana cikin ahlul qibla sai in mutum ya mutu halin shi ya bayyana karara cewa ga inda ya tunkara sai shi ma a ce muna kyautata mai zaton kaza ko muna jiye mai tsoron kaza in dai ba ya fita daga cikin addinin musulunci ba to sai ya ce inda almautar julahu rahmatallahi wa takhafu alai kawai kai mai fatan rahamar Allah in ya kasance yana aikin alheri ko ka jiye mai tsoron azaban Allah in ya mutu yana aikin shari wala tadri ma yasbiqu lahu inda almauti ila Allah min nadami wato shi wancan da ke saban Allah wama ahdatha Allah fi dhalika alwaqti idha mata ala alislam tarju lahu rahmatullah wa takhafu alayhi dhunuba so ma min dhanbin illa walil abdi minhu tauba babu wani zunubi face bawa yana da damar tuba a cikin shi tunda Allah ya karbi tubar saharatu fir'auna kaga da ai bokaye ne yan tsubbu ne yan kaza ne kuma lokaci guda suka musulunta kuma suka zama waliyan Allah kamar yanda Abdullah dan Abbas ya ce asbahu mushrikina wa amsau awliya sun wayi gari suna mushrikai amma sun maraita suna ainihin waliyan Allah azza wa jalla na'am wannan yayi zancen ar-rajm ko al-masu ala al-khuffayn wanda duka bayanai sun zo ar-rajm sunna ce daga cikin sunnoni ana bayanin shi cikin littattafan aqida saboda mu'tazila sun yi inkarin shi hakan nan shafa saman kufi ana bayanin shi saboda shi'a sun yi inkarin shi hadisan shafa saman kufi cikin wato littafin ihkamul ahkam na ibn daqiq al-eid sharhin umdatul ahkam istawfa al-bayan fiha hunak na'am na'am